ci gaba da karatunmu na sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyeti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka yau wannan shi ne darasinmu na sha shida idan ba manta ba sati kaban biyu da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na arba'in da tara muka shiga babi na hamsin amma ba mu fara hadisin ba yau za mu tashi kenan a farkon babi na hamsin hadisi na ɗari da shida insha Allah kafin haka akwai tambaya guda ɗaya kafin tambaya akwai ta'aziyya akwai daga cikin yan uwa da muke karatu da su a nan a musamman duk karatun hadisi yakan zo Allah yi wa mahaifin shi rasuwa wanda ya kira ni ya sanar da ni lokacin bana gari muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mishi ya mishi rahama ya sa ya huta da iyayenmu gaba daya da sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sannan akwai ɗaya daga cikin malamanmu associate professor dr abubakar idris talle wanda shi ma a matar mahaifin shi kishiyar babarsa kenan da allah ya mata rasuwa kwanakin da suka wuce muna addu'a ita ma allah ta'ala ya gafarta mata allah ya mata rahama allah ya sa ta huta wannan yana tambaya ne dangane da hukuncin mutumin da ya sake mace sake uku bayan ya sake ta sake uku sai kuma allah ya jarrabe shi da sonta dama haka abin yake yi shi yasa ake cewa a yi haƙuri galibi in ka sake mace sai allah ya jarrabe ka da sonta kuma an gane ko shi yasa idan rai ya ɓaci ana aiki ne da hankali idan rai ya ɓaci ba aiki da zuciya ita kullum zuciya wa ma'ubar ri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi gafuru rahim to saboda haka sai ya haɗa kai da wani yauwa ya ce ya aure ta in ya aure ta ya sake ta shi kuma sai ya dawo da matarsa to shine bayan ya aure ta kuma ya ƙe sake ta shi ne yake ganin ya ci amanin shi saboda shi ya ɗauki nauyin komai da sadaki da kayan lefe da komai da komai to abu na farko da ya kamata mu sani duk lokacin da mutum ya sake mace sake uku malamai ba su da saɓani na musulunci gaba ɗaya da nassin alƙur'ani mai girma fahim tallaqaha fala tahillu lahum min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu da nassin ƙur'ani in har ya sake ta saki uku dan Allah ce at-talaqu marratani kafin wannan aya shi saki a musulunci guda biyu ake kai ɗaya ka zo kai biyu daga nan kara kara sai Allah ce fa in tallaqaha in kuma ya sake sakinta bayan yayi biyu ya zama uku kenan fala ta shillu lahu har abada ba ta halatta a gare shi ba ina fata an gane hatta tanki hazaudan gairahu har sai ta auri wani namijin daban ya sake ta shi ma to a nan abin da ya kamata mu sani shine idan ka saki mace saki uku to baka da hannu wajen sake aurenta an gane ko yanzu wannan auren da aka yi kace ya ci amananka auren ma gaba ɗaya babu shi auren ma haramun ne shi ɗin kanki zama haramun suke a san wannan abin da kyau kun fanci wannan abin da kyau hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sunan na ibn maja da ubat ibn amir da kuma cikin sunan tirmidhi da sunan na imamun nasa'i daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yadda duk waɗannan sahabban guda biyu sun fidda wannan sun roito wannan hadisi annabi ya faɗa ƙarara sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsine wa duk mutumin da ya saki mata ya haɗa kai da wani ya aure ta don ya sake ta shi ya aura da wannan ɗin da wanda ya auren duk Allah tsine musu albarka nassin hadisi ne hadisi kuma ingantacci la'ana Allahul muhallila wal muhallala lahu da wanda ake so a halattawa da wanda ya halatta din shi wanda ya aura duk Allah tsine musu albarka da nassin hadisi kun banci wannan abin da kyau da wannan ne malamai suka ce kamar ibn qudama gashi na rubuto abin da ya faɗa cikin almuguni yace wa jumlatuhu anna nikahal muhallila haramun batilu auren wannan wanda ya aura dan ya sake ta wani ya aura auren ma haramun ne batilun kowa san batilun aiko fa salatuhu batilatu ko cikin kawaidi ko ba haka ba auren batil fatacce ne ma gaba daya yace fi qawli ammati ahli ilmi cikin magana malaman ilimi kuma amma gaba dayan su minhum daga ciki akwai al-hasan al-basri wa ibrahim an-nakhai wa qatada bin di'amat as-sadusi wa malik ibn anas wa layth ibn sa'ad والثوري سفيان الثوري كنان وابن المبارك والشافعي duk waɗannan malaman sun ce auren gaba ɗaya babu shi to saboda ka zaman da suke ma zaman haramun ne balle ka ce ya ci amana kun fahimci wani abin da kyau yanzu an ci amanan Allah da manzo ne ba kai ba tukunna kuma yana zama Allah na tsine mishi albarka kai da kake fushi an ci amanan ka kai ma Allah tsine ma albarka kun fahimci wani abin da kyau to akan double ko yawwa to akan haka na farko su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala auren ma dole a rabu ana aure ne da niyan zama na dan Allah ba auren contract shi yasa ahlus sunna ba su da auren mutuwa ba ko suka ci auren mutuwa haramun ne da ijma'in malaman musulunci in banda yin shi'a to wannan auren babu shi haramun ne haramun ne haramun ne dole a ɓata auren kowa ya kama gaban shi kai dai dai ka ci gaba da haƙuri ka samu carbi kai ta ladihu ina fata an gane yawa ka nemi mafita illa iyaka waɗansu daga cikin malamai suka ɗan ba da sassauci suka ce idan ita matan ne a karan kanta babu wanda ya sani bai ta shawara da kowa ba ba wanda ta yi magana da shi a duniya ta bar waranta ta samu wani bawan allah ta lallabe shi ta ce in ba kai ba sai rijiya shi kuma ya aura ina fata an gane an yi aure da sati ɗaya ta tada rigima sai an sake ta ina in wannan ne wasu malamai sun ce babu laifi amma ya zamo duk duniya ba ta yi shawarar da kowa ba kun fahimci wannan abin da kyau ta a wannan gaban ne wasu malamai suka sassauta amma namiji kan ba shi da hannu cikin wannan abu an sa shi ne ko ba a sa shi ba ko da shi ya ce kai na ga wani ya damu ba bari na ji na aure matarsa na dan na sake ta ya aure ta wannan maharamun ina fata an gane wannan abin da kyau Allah ya samu dace saboda haka magana cin amana ma bai taso ba magana ce ta duk an tsine muku albarka da nassin hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud da kuma Uqbah bin Amir Allah ya kara musu yadda Allah ya samu dace za mu tashi a farkon babi na hamsin حديثنا دريد شد إن شاء الله قال حدثنا عن حسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني ما لم كتب الستة دسم بند حديث شين بند إمام النسائي يتي قال حدثنا عبد الرزاق شين عبد الرزاق بن حمام الصنعاني ما لم كتب الستة دسم بند حديث يتي قال أخبرنا معمر شين معمر ابن راشد اليماني shi ma malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi an zuhuri daga muhammad bin shahabi zuhuri shi ma malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi ana ta bin yazid al-lasi shi ma malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi an humrana bin aban daga humran bin aban shi ma malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi maula usman bin affan wannan ɗalibi ne ko bawa ne na usman bin affan ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban nan guda goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna tun a duniya su tun suna duniya annabi ce 'yan aljanna ne akwai abin da ake cewa cikin sahabbai al'asharatul mubashirin na biljanna sahabbai guda goma da aka musu albishir da aljanna tun suna duniya to waɗannan sahabbai guda goma da aka ce a musu albishir da aljanna tun suna duniya ba ana nufin su kaɗai bane guda goma kun gane wani abin da kyau su goman an faɗe su ne a lokaci ɗaya a jere ina fata an gane kamar a zama ɗaya annabi ya ce abubakar fil janna wa umar fil janna usman fil janna aliyu fil janna sai da ya lissafa guda goma an fancana abin da kyau kaga na ce akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai aliyu sannan sai ragowar guda shida da albusai dai kasu a cikin baiti ya ce sa'adu sa'idu na aufin talhatun wa abu ubaidatin wa zubairu sadatun gararu akwai sa'ad bin abi waqas wanda babban sahabi ne wanda yana cikin sahabban da ake ganin sun je kasan china ina fata an gane kun wani abin mamaki game da sahabbai kafin sahabbai su kare babu inda ba su kai musulunci ba daga inda rana ke fita da inda rana take faduwa ina fata an gane tun daga asiya har kuma yamma ina fata an gane to shi sa'ad bin abi waqas yana cikin sahabban da sun je kasan china yanzu aka ce ne idan ka je garin gwanzu akwai wani masallaci da akwai kabari a wurin to akan ce wannan kabarin na sa'ad bin abi waqas ne amma malaman tarihi almuhaqqiqun sun ce kissan bata inganta ba ya je china ya je wa'azi tabbas haka ne amma ya mutu ne a wani gari ana ce mishi aqiq wanda tsakanin shi da madina kamar kilomita goma sha biyu ne aka ɗauko gawa aka kawo ta makabartan baki'a ana aka binne shi ina fata an gane to sa'ad bin abi waqas yana ciki akwai sa'id ibn zaid akwai abdurrahman bin auf akwai zubair bin awwam a takace da su su goma nan gaba ɗaya aljanna ne to sayyidina usman shine na uku kuma shine khalifan annabi na uku dan sayyidina abubakar da umar da usman da ali shugabancin da suka yi ana ce mata khilafatun nubuwa kaman suna kan kujerar annabta ne su ba annabawa bane ba amma su ne halifofin annabi da annabi ya ce halifanci bayana shekara talatin ne to da aka lissafa aka ga shekaru talatin din nan shine shekarun da waɗannan suka yi in banda wata shida wata shidan shine mulkin sayyidina hassan dan ali bin abi talib wanda ya haɗu da rigingimu a takaice da sayyidina usman na daga cikin falalan shi na faɗa wancan sati biyu da ya wuce yana daga cikin wani abun mamaki game da shi a lokacin yakin tabuka yakin tabuka yana cikin yakin da ya suna amma yadda ake ba da labarin shi ba haka bane ba har akwai wani da ya waka za mu je tabuka birnin gaba haka ne ko ko mu dawo ko ba mu dawo ba ba za mu ba kafiri baya ba su kar mu musallada mu kar su musallada mu ja aljanna ba game da hisabi ba sai mun dawo wannan kawai tatsuniya ne gaba ɗaya ke cikin wannan kasar ɗin asali tabukan yakin ma ba a yi shi ba ina fata an gane yaƙi ne da hankali ya tashi kuma tsakanin tabukan da madina tafiya ne mai nisan gaske kuma an yi shi ne fi sa'atul usra lokacin da ake tsananin zafin rana ga kuma talauci a lokacin damuna ba ta yi kyau ba ana cikin tsananin rayuwa kamar lokacin tenubu ina fata an gane wani lokacin gwanda ana kiran suna ya fi an gane ku irin tsananin talaucin da aka jefa mutane artificial talauci fa amma to wancan an samu jarrabawa ne na fari da aka yi a madina shekara ta tara bayan hijira to annabi ya shela wannan yakin kowa ya kawo taimako ba ɗauke wa kowa ba sai jina abubakar ya kawo dukiyar shi gaba ɗaya sai na umar ya kawo rabi abdurrahman bin auf ya kawo rabi sai na usman ya kawo raƙuma guda 300 raƙuma kawo guda 300 da kuma duk abin da raƙuman suke bukata na kayan yaƙi da duk wanda zai hau kuma ya ɗauki nauyin shi sai ya kawo dinare dubu ya ba da gudunmuwa kun san nawa ne dinare dubu a yau dinaren dubu a yau da nake bincike ɗazu a kasuwar gol na duniya a kudin najeriya dinare dubu shine naira miliyan 600 da 21 da 840 ina fata an gane a yau na dubu wannan abin a kasuwar gol na duniya miliyan 600 da miliyan 21 da 840 shine gudunmu wanda ya kawo to annabi yake faɗa a wannan lokacin ya kalli karɓa yana jujjuya kuɗin ya ce ma barra usmanu ma fa'ala ba'dal yau ya ce duk abin da sai na usman ya aikata bayan yau ba zai hana shi shiga aljanna ba shine ma darra usmanu ma fa'ala ba'da al-yau ba zai cutar usmanu ba zai cutu ba duk abin da ya aikata bayan yau aljanna kan sai ya shiga in ji bakin da baya karya alaihi salatu wassalam to wannan shine sayyidina usman ga falala da ya samu na ci kadai a duniya ya aure yayan annabi guda biyu ya aure ta farko ta rasu annabi ya kara masa ta biyu ta rasu annabi ce da da akwai ta uku da na kara maka an gane ko Allah ya kara masa yadda to amma a duk wannan falalan nashi fa in shi kuma suna tsine mishi suna zage shi Allah ya kiyaye to sayyidina Usman bin Affan qala yace a shi humran ibn aban maula usman bin affan kala ya ce ra'aitu usman ibn affana ya ce na ga usman dan affan tawadda'a ya yi alwala fa afraga ala yadayhi thalathan sai ya zuba ruwa a hannun shi sau uku fa ghasalahuma ya wanke su thumma tamadmada sannan ya kurkuran baki wastansara ya kuma fece ruwa daga hancin shi akwai al'istin shaku da al'istin tsar al'istin shaku shine shakar ruwa a hanci al'istin tsaru shine facewa amma idan suna magana a hadisi duk wanda suka kawo suna nufin duka biyu sai a kawo shaka kasan an dawo da shi to ba sai an gaya maka an dawo da shi ba ko su kawo an dawo da ruwan ba bukata a gaya maka an shaka ina fata an gane shine al'istin tsar shine fece ruwan bayan an shaka ثم غسل وجهه ثلاثا sannan ya wanke fiskar shi sau uku wa gasale da hulyumna sai ya wanke hannun shi na dama ilal mirfaqi zuwa gwiwan hannu salasan sau uku thummal yusra sannan hannun dama misla zalik misalin irin yadda ya wanke hannun dama yadda ya wanke hannun dama haka ya wanke hannun hagu to anan ne malamai suke cewa da aka ce ya wanke hannun shi ilal mirfaki zuwa gwiwan hannu sai aka ce to za a wanke hannun ne iya gwiwan hannu ko za a shigar da gwiwan ciki ban gane ko kun gane maganan ba shin gwiwan tana cikin abin da za a wanke ko kuma iya gwiwan za a tsaya akramaka Allah an gane ko to sai malamai suke magana guda biyu akwai malaman da suka ce iya gwiwan ake tsayawa aka ce saboda mai suka ce saboda ƙur'ani Allah ya faɗa da yake magana game da azumi ya ce sun ma'atin musiya ma'ilan laili sannan ku cika azumi zuwa dare ta ka ce azumi baya shiga dare da rana ta faɗi an gama azumi ka bari ma sai dare ya shigo ka sha ruwa bidi'a ne ina fata an gane to sai suka ce tunda an ce ilal laili to wannan ilal mirfakin ma irin wannan ne wasu malamai suka ce a gwiwan hannun tana ciki suka ce su kuma suna da hujja suna daga ƙur'ani allah faɗa cikin suratu hudu da yake magana game da ainihin annabi hud ya ce wa ya ƙaumi stakfiru rabbakun suma tubu ilaihi yursil sama alaikum midiraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawlaw mujrimina kaga wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi saka ce ai ɗaya ƙarfin ya shiga cikin ɗaya ne ina fata an gane saɓani na na larabci domin ita ila tana nuna al'intiha tana nuna almubalaga idan al'intiha ne iya gwiwan za a tsaye kuma almubalaga ne gwiwan na ciki to akwai fahad bin abdurrahman ashwaib a cikin littafin shi da ya rubuta sifatu du'in nabi ya rinjayar da magana ta biyu ya ce gwiwan hannun ma ana wanke shi ina fata an gane to saboda haka ya ce sun mal yusra misal zalik thumma masahara asahu sannan annabi sai shafi kansa thumma gasala qadamahu al-yumna sannan sai wanke kafan shi na dama salasan sau uku thumma al-yusra sannan ya wanke kafan hagu misla zalik misalin yanda ya wanke kafan yanda wanke kafan hagu irin yanda ya wanke kafan dama thumma qala sai sayyidina usman yace duk wannan shehu umran yana ba da labarin abin da ya ga sayyidina usman yayi ne to da sai na usman ya gama alwalan sun makala sai ci ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ce na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a ya yi alwala na hawa mithla wudu'i hadha irin wannan alwalan da ne kaga ya koya wa sa- a tabi'ai alwala a aikace da kuma sahabban da ba suke wannan lokaci sun makala sannan sai ya ce sai annabi ya ce kenan duk wannan magana sai na usman ne maganan farko maganan humran ne daga kan sun makala nan kuma maganan sayyidina usman ne daga sun makala na biyun nan kuma maganan annabi ne ina fata an gane sun makala sai annabi ya ce alaihi salatu wassalam man tawadda'a duk wanda ya alwala mithla wudu'i hadha irin wannan alwalan da nayi in ji annabi alaihi salatu wassalam thumma salla rak'ataini sannan ya salla raka'a biyu na nafila la yuhaddithu fihi ma nafsahu bai yi zance da ran shi ba a cikin wannan sallan bai tattauna da zuciyar shi ba a cikin wannan sallan bai yi zancen zuci ba gafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah zai gafarta masa zunuban shi waɗanda suka gabata ka ji wani falala ko annabi ya ce duk wanda irin alwalan da na yi sannan ya salla nafila raka a biyu a cikin wannan nafilan bai zancen zuci ba ya za a yi kai sallah ba zancen zuci musamman a lokacin tinubun nan zai yiwu zai wahala ko to shine sai malamai suka ce abinda ake nufi da wannan domin wani lokaci ita in kana sallama wani abin da ka manta lokacin za ka tuna shi ko ba haka ba ne ba wani daga cikin magabata yana ga imamu abi hanifa wani zai ce da shi ya imam na ajiye kuɗi na a ɗaki dinare kaza na rasa inda na aji ka duba ce na duba ko ina ban gani ba ya ce to ka je ka yi nafila raka a hudu ya zamo cikin nafilan kada ka yi tunanin duniya kwata-kwata daga tunanin Allah sai tunanin aljanna sai tunanin wuta da kabari ya ce kana gamawa kai addu'a za ka ga wannan kudin ya ce an gama ya je fara nafila yana ta fada da shaidan tun daga raka'a ta ɗaya ta biyu har ta uku ina fata an gane da shaidan ya ga za a yi raka'a ta hudun nan sai ya tuna masa inda ya ajiye kudin shi ina fata an gane to shi ne malamai suka ce to wannan assignment ɗin da aka bara yana da wahala la yu haddithu fihi ma nafsahu a ciki bai tattauna da zuciyar shi ba to sai malamai suka ce abinda ake nufi shine shi dai in ya fara sallan ya manta da duniya gaba daya amma in shaidan ya kawo ya ture kina abinda ake nufi kada zama shi yake kawo tunanin da kanshi amma idan shaidan na kawowa yana mai da shi masara ta yi tsada ya manta shinkafa ta tashi ina fata an gane kwana goma ba wutan nefa duk ya manta da wannan abu to yana kawo masa yana turewa shine abin da ake nufi in dai har ya wannan har ya gama nafilan to zai shiga cikin wannan hadisi ina fata an gane sannan sai malamai suka ce waɗannan ana nufin manyan zunubai ko ƙanana to jamhurin malamai suka ce ana nufin ƙananan zunubai dalilin su shine hadisin da yake cewa aljum'atu ila aljum'a as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حديث مسلم annabi ya ce salloli guda biyar da kuke a yini da sallan juma'a zuwa wata juma'a da azumin ramadan zuwa wani ramadan suna kankara zunuban da ke tsakaninsu sai annabi ya ce idaj tunibatil kaba'ir idan kun nisanci manya manyan zunubai sannan kuma cikin alkur'ani Allah ya faɗa cikin suratul nisa'i in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima idan kuka nisanci manya manyan zunuban da aka hana ku Allah sai kankare mu kanana ina fata an gane to a takaice dai wannan hadisin yana nuna cewa za a gafarta mutum kananan zunubai saboda falalan wannan abun da yi to karkashin wannan hadisi idan kuka duba malamai sun tattauna daga ciki malamai suka ce a wurin alwala wajibi ne a wanke fiska a yi shafan kai a wanke hannu a wanke kafa malami ba su da sabani a nan musamman wurin wanke kafa suka ce dukkanin sahabi da ya ruwaito alwalan annabi ba samu sahabi guda ɗaya da ya ce annabi bai wanke kafan shi ba sai wajen shafan kai malami suka yi sabani an ce kawai a shafi kai a ƙur'ani amma za a shafi kan gaba ɗaya ko wani gefen kai malamai suka ce duk alaulan da annabi ya shafi kansa ne gaba daya ba taba ga annabi ya shafi wani bangare na kayan shi ba imam abu hanifa yace dan ka shafi ɗaya bisa hudu na kanka alaulanka ta yi imamu shafi'i yace ko da gashi guda ɗaya ka shafa alaulanka ta yi imamu malik da imamu ahmad suka ce shafan kai gaba ɗayan shi wajibi ne ina fata an gane wannan kuma shine zance mafi inganci kai gaba ɗayan shi ake shafa don shine abin da aka ga annabi ya aikata a aikace ina fata an gane abin da ya fi alkhairi kuma shine bin aikata irin abin da annabi ya aikata sannan malamai suka tattauna dangane da wajen in aka ce wanki me ake nufi da wankewa idan mutum ibi ruwa haka sai ya haka yi haka har sau ke jika hannun shi wankin yayi ko kuma sai ya sa hannun shi a cicciuda sai ya sa hannun ya cicciuda ko waddalku da cicciudawa ko fararun farilla ne to wannan abu ne da ke mazhaban malikiya ne suke da wannan fahimta ina fata an gane amma waɗansu daga cikin mazhabobi suka ce addalku bai cikin wajiban alwala sai da ce sunna ce mustahabbiya ke sa idan kana ganin yan pakistan indiya da sauransu idan suna alwala za ka haka suke ba sa sa hannu idan kafa ne in a famfo kawai sai su sa kafan ruwa ya jika kafan gaba daya saboda me saboda su a mazhaban su cicciɗawa ba wajibi bane ba kuma suka ce a harshen larabci in an ce alguslu shine ruwa ya bi ta kan abu ya wuce idan ka shanya kaya a igiya sai aka yi ruwan sama ya halatta ka ce gasalal matsaru ba ruwan sama ya wanke tufa a larabci baka yi kuskure ba amma a lokacin da ruwan ke sauka baka je ka da kayan ba amma gasala a larabci ya halatta kan duk abin da ruwa bi ta kan shi ya wuce ina fata an gane wata amfanin kawo irin waɗannan idan kana yawa a duniya kaga wani yayi wani abu to ka san hujjan da yake da shi ko magana ma ba za ka mishi ba ina fata an gane da kai da shi din kowa yana kan daidai insha Allah ina fata an gane shine amfanin karanta irin waɗannan matsaloli na ainihin fikihu insha Allah malamai sun yi maganganu da yawa ƙarƙashin wannan hadisin dangane da abin da ya shafi kurkuren baki da shakan hanci wajibi ne suna cikin farillan alwala ko kuma suna cikin sunnonin alwala a mazhaban malikiya suna cikin sunnonin alwala da waɗansu daga cikin mazahib ina fata an gane amma waɗansu mazhabobi kuma sun ce wajibi ne shi yasa shek abdulaziz bin baz akan wannan ya tafi idan ka duba littafin shi a durusul muhimma li umma ya tafi akan kurkuren baki da shakan hanci wajibi ne a wurin alwala ba sunna bane ba suka ce hujjar su shine a qur'ani Allah ce faksilu wujuhakum ku wanke fuskokinku sai suka ce domin hanci da baki yana cikin fiska kun fahimci wannan abin da kyau shine hujjar su to idan ka duba wannan hadisin sayyidina Usman da aka karanta bai kawo shafan kunne ba ban san ko kun kula da wannan abun ba kawai aka ce ya shafi kanshi ya wanke kafan shi saboda me to anan shafan kunne bai cikin alwala kenan to sai suka ce kamar da qur'ani bai kawo kurkuren baki da shakan hanci ba amma da annabi tashi fassara ayan a aikace sai a ga ya kurkura baki da shakan hanci dan a nuna a cikin fiska suke qur'ani ya dunkule abin ne kawai to qur'ani da yace wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku sai aka samu a cikin hadisi al'uzunani minar ra'asi kunne yana ɗaukar hukuncin kayi to idan aka ce an shafi kai ka ƙaddara an shafi kunne kisa shi humran bai kawo bai ce an shafi kai kawo an shafi kunne saboda me saboda ai idan annabi yana alwala idan ya taɓa ruwa a hannun shi shafi kai da ya gama sai ya shafi kunne baya sake taɓa ruwa don ya shafi ainihin kunne wannan shafi dacewa da sunna a wurin alwala ababe guda biyu ka kula da su da kyau ruwan da ka ebo kai kurkuren baki da shi to shi za ka rage kaɗan ka yi shaƙa hanci da shi iba ɗaya annabi yake yi shi ne na baki da hanci ya ƙara iba baki da hanci za mu karanta haka wurin shafan kai idan annabi ya taɓa ruwan da ya shafi kai da shi da shi kuma yake shafan kunne hukunci ɗaya suke tafiya a kai an gane ko shi yasa yana cikin ma bid'a a wurin wasu malamai ka ebo ruwa ka yi kurkuren baki ka gama sau uku sannan ka sake ebo ruwa kuma kana shakan hanci iba ɗaya ake musu haka suna ganin kuskure ne ka ebo ruwa ka yi shafan ka in ka gama ka sake taɓa ruwa kuma ka yi shafan kunne kun fahimci wannan abin da kyau idan mutum ya yi alaulan shi ta yi ba wa alalan ba ta yi ba ne ba amma wanda ya fi shi ne taɓa ruwa sau ɗaya a yi aiki guda biyu da shi ina fata an gane kama a ce da hasan ne da ahsan da mai kyau da mafi kyau kun fahimci wannan abin da kyau allah sa mu dace قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى yana daga cikin mun faɗa a baya duk malaman kutubu sita gaba ɗaya ɗaliban shi ne yana daga cikin darajar shi da imam bukhari da muslim da abu dawud da at-tirmizi an-nasa'i ibn maja duk sun yi ruwaya a gunshi mubashar bi gairi wasidati shi yasa yana daga cikin falalan shi zai bugi kirji shi malaman malaman kutubu sita ne gaba ɗayansu kaɗan ne suka samu wannan falalan a cikin malamai a ce malaman kutubu sita gaba ɗaya ɗalibanka ne yan kaɗan ne suka samu wannan falalan to shi wannan muhammad ibn musanna yana cikinsu قال حدثنا ضحاك ابن مخلد شين أبو عاصم النبيل أنا كرن شين أبو عاصم النبيل يتي قال حدثنا عبد الرحمن ابن داود شين أبو عاصم النبيل أي عبد الرحمن بن وردان abu dawud kaɗai ya fidda hadisin shi a cikin malaman kutubu sita sannan rajulun ne makabul in an ce makabul shi na abin da yake baya ba fallasa ina fata an gane kama a jami'a ce ka ci arba'in haka ne ko pass kenan ko yawwa in an tashi ma siyasi a baka talatin da tara an tsane ka kenan ɗayan nan ba za a ƙara maka tsallake ba to shi ne makabul kenan da larabci to suna ce mishi maqabul a wajen daraja na hadisi qala haddathani abu salama bin abdurrahman abu salama ta bin abdurrahman da ne a wurin abdurrahman ibn auf baban shi babban sahabi ne kuma yana daga cikin manyan biloniyas na sahabbai baban shi yana daga cikin mutum goma nan waɗanda aka musu albishi da gidan aljanna to shi ma malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi qala haddathani humran قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا wannan maimaici na hadisi na mu karanta a baya wa qala man tawadda'a duna hadha kafahu waƙala sayyidina usman allah ƙara masa yadda a cikin hadisin sai ya ci man tawadda'a duk wanda ya alwala duna haza ƙasa da irin wannan alwalantawa kafahu ta isan masa me ma'anar wannan magana in ka duba abin da humrani ce sayyidina usman ya wanke hannu sau uku ya wanke fiska komai salasan salasan to man tawadda'a duna haza wanda ya alwala ƙasa da wannan ya wanke fiska sau ɗaya ko kurkuren baki sau ɗaya ko shaƙa hanci sau ɗaya ko sau biyu kafahu ya isan masa alaulan tayi shi ne ma'anan magana da wannan ne sai malaman fiƙiu suka ce wanki na farko shi ne wajibi shi ne farilla da wanki na biyu da na uku duk sunnoni ne ainihin na mustahabbi amma ƙarawa sama da uku kuma bai halatta ba ina fata an gane yana daga cikin bidiya a wurin alwala ka wanke hannu ko fuska sa hudu ko kai kurkuren baki sa hudu ko sama da haka baya halatta annabi bai taba karawa ba yana yin ɗaya ne ko biyu ko uku shi yasa sayyidina usman yake cewa man tawadda'a duna hadha duk wanda ya alwala kasa da wannan kafahu ya isan masa walam yadhkur amra sala a cikin ruwayan ba ambaci maganar sallah ba yanda zo a cikin wancan hadisi قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني محمد بن داود الإسكندراني وانا رجل سكا إنا فاتا أنغاني أبو داود يفيد حديث شي da imamun nasa'i a cikin amalul yaumi wal laila ana ce mishi muhammad bin dawud al-misri ko al-iskandarani duk abu ɗaya ne al-misri ana nufin ba misri ce kuma al-iskandarani yu mutumin iskandariya iskandariya kuma babban gari ne a masar a wanda yake gaban teku a aini kamar ka ce port harcourt misali to haka iskandariya take ita ce da larabta ke ce mata a da turanci alexandra wanda babban gari ne mai tarihin gaske kwarai da gaske to shi wannan muhammad bin dawud dan wannan garin ne kala ya ce haddasa ziyadu bin yunus ziyad ibn yunus shi ma suka ne abu dawud da annasa'i a cikin amal yau mai lala su kaɗai suka fi da hadisi shi kala haddathani sa'id ibn ziyadin al-mu'adhdhin sa'id ibn ziyad al-mu'adhdhin shi ma shi kuma qabul ne rajulun ne maqbul ba yabo ba fallasa kenan ko shi ma imamu abu dawud da imamun nasa'i a cikin amal yau mai laila su kaɗai suka fi da hadisi shi an Uthman bin Abdurrahman daga Uthman bin Abdurrahman shi kuma wannan rajulun ne suka al-Bukhari da Abu Dawud da At-Tirmidhi duk sun fidda hadisin shi Uthman bin Abdurrahman At-Taymi kala yace su'ila Ibn Abi Mulaika an tambayi Ibn Abi Mulaika shi wannan Ibn Abi Mulaika a shi ne ubaidullahi shi abdullahi bin ubaidullahi bin abi mulaika shi ne cikakken sunan shi abdullahi bin ubaidullahi bin abi mulaika al-qurashi at-taimi rajulun ne sikatun asabu kutubu sita da sun fidda hadisin shi to an tambaye shi shi ibn abi mulaika anil wudu'i dangane da alwala kaman yaya ake alwala shi yana cikin ɗaliban sayyidina usman faqala sai ya ce ra'aitu usman ibn affan yace na ga sayyidina Usman dan Affan su'ila anil wudu an tambaye shi dangane da alwala cewa ya annabi yake alwala su wato magabata da sun ga sahabi za su tambaye shi ya annabi yake abu kaza su kuma tabi'ai ay atba'u tabi'ina da sun ga wani tabi'i sai ce yaya sahabi kaza ya abu kaza ina fata an gane to shi da suka ga abi ibnu abi mulaika an san shi kuma ɗalibin sayyidina usman ne sai aka ce da shi yaya sayyidina usman yake alwala sai ce ai ni ma an tambaye sayyidina usman irin wannan tambayan ina fata an gane to zai ba da amsa irin yadda usmanu ya ba da amsa to sai ba da amsa a aikace ya ce da aka tambaye sayyidina usman dangane da alwala fada'a bi ma'in sai ce a kawo masa ruwa madadin ya zauna ya ta musu bayani kawai bare musu a aikace kamar da annabi ya hau mimbari a masallaci ya yi sallah ya ce na yi ne kawai don ku ga sallah ta ku koyi da ni ina fata an gane shi ne ya ce sai ya ce a kawo masa ruwa fa'utiya bi midda'atin sai aka zo masa da ainihin midda'a ita ce kamar ƙwarya ko wani abu wanda za a zuba ruwa a ciki suka ce ita midda'a wato abu ne wacce take ɗaukan daidai ruwan alwala kamar irin gwangwamin da ake ajiyewa ka a waɗansu masallatai ita ce midda'a da aka kawo masa ita da ruwa a ciki fa asghaha ala yadihi yumna sai ya karkatar da ita ya zuba a hannun daman shi ya wanke hannun shi kenan hasa uku thumma adkhalaha fil ma sannan sai sanya hannun shi a cikin ruwa bi ma'ana da aka kawo masa wannan ƙwaryen da ruwa a ciki bai fara sa hannun shi a ciki bai ebo sai da ya karkatar da yake ya wanke hannun shi hasa uku an gane ko da ya gama shi ne fa adkhala sun ma'adakala hafil ma sai ya sanya hannun shi a cikin wannan ruwan fata magmada sai ya kurkuran baki salasan sa uku wastan tsara salatan ya shaƙi ruwa a hance fece sa uku wa gasala waje hahu salasan ya wanke fiskan shi sa uku sun magasale da hulyumna salasan ya wanke hannun daman shi sa uku wa gasale da hulyusra salasan hakanan ya wanke hannun shi na hagu sa uku sun ma'adakale da hu sannan sai ya shigar da hannun shi a cikin wannan ƙwaryan fa khadha ma'an sai ya ebo ruwa fa masaha bi ra'sihi wa uznaihi sai ya shafi kanshi da kunnuwan shi to da wannan ne malamai suka ce iba daya ko taɓa ruwa sau daya da shi ake shafan kai ake shafan kunne fa ghasala butunahuma sai ya shafi kunnen shi ainihin cikin kunnuwan shi wa zuhuruhuma da kuma bayan kunnuwan shi marratan wahidatan sau ɗaya tak kalmar alghaslu sukan kawo shi a wurin alwala suna nufin shafa ina fata an gane in sun kawo algusul a wurin kai ko a wurin kunne suna nufin shafa shi yasa ce fagasala butuna huma malamai suka fassara shi da cewa sai ya shafi cikin kunnen shi wa zuhuruhuma da bayan kunnen shi maratan wahida dama ka'idar shafan kunne ba haka ake ai haka ba a in kasa dole sai ka yi haka ina fata an gane sai ka shafi ko ina a cikin kunnen da wannan hannu yadda shi ma wannan zai shafi bayan kunnen gaba daya ke sa gaya maka shi a aikace ya shafi cikin kunnuwan shi gaba daya da kuma bayan kunnen shi sun magasalar jilaihi sannan sai wance kafan shi sun makala sai sai na usman ya ce aina sa'iluna anil wudu'i ina waɗanda suke tambaya dangane da alwala ya ce haka za ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya tawadda'u ya ce haka na ga annabi ya yi alwala ya ba su amsa ko ba bukata ya ta musu wani dogon bayani kawai ya tara su za mu karanta a gaba sai na aliyu yadda shi ma ya yi kawai ya tara su ya ce a kawo min ruwa kowa ya zauna ya kalla yana alwala suna kallo har ya gama da ya gama sai ya ce haka na ga annabi yana alwala shi yasa shi abin da aka koya maka shi a aikace ka fi iya shi akan a koya maka shi a karatu haka ne ko ba haka ba shi yasa za ka je ka yi karatu misali ka karanta accounting ina fata an gane a ce ka yi kai digiri kai masters kai phd a kawo ka aikin banki wanda ya fara aikin bankin nan da secondary school shekara goma sai ma cire ni haka ne ko ba haka ba saboda shi practical ya iya abun kai kuma kawai an tara mu abu na a karatu ina fata an gane to galibi shi aiki a aikace aka fi saurin iya shi yanzu misali kamar koyon mota ne ka je ka zauna aji a ta koya maka mota za ka samu wanda bai iya ko abcd ba zai ja mota daga nan lagos kai ta karatun ga ina ruwan shi da kai kuma a baka motan baka iya ba amma duk bayani an maka shi da duk ka'idoji ka haddace ina fata an gane da irin speed din da za ka yi da wane ne da totur da kula duk ka iya a baka motar ba za ka iya ba haka da ko baka ba shi yasa wanda ya ce karanta likitanci kana medicine dole sai ka koma asibiti in a makarantar za ka yi shekara goma ba za ka iya aikin ba haka da ko ba haka ba to shi yasa sahabbai tun can shi koyar da abu a aikace shi ne abin da aka fi iyawa shi yasa kaga yanzu turawa da yake sun fi mu wayo su sun fi bukatar kwakwalwanka akan certificate ɗinka ban gane kun gane maganan ba su suna bukatan kwarewanka a wata baiwa da Allah ya maka ya fi tarin takaddu da kake da shi kun fance wani abin da kyau shi yasa kaga su zaka ga wanda bai yi karatu ba amma ya zama wani babba a ma'aikata duk wanda ya zauna a tura ya samu saboda me saboda ya iya aikin to takardar me za ta yi kun gane ko to mu sai aka bar mu da ƙaryan takarda ba aiki kuma shi yasa wato system din namu ne gaba ɗaya shirme ne kawai shi yasa muka zama stagnant kullum muna wuri guda ba ma ci gaba waɗanda suka kawo mana abun su can ba haka suke abun ba ina fata kun fahimta allah jikan amadu bello sardauna wani ya tura a ɗauke shi a makarantar ya zan pilot tukin jirgin sama sai aka ce ba shi da mas ba shi da ingilish ba za a ɗauke shi ba to ka san sardauna ba a mishi wannan rashin hankali musamman a wannan lokacin ana danna yan arewa ne shi kuma ba zai yadda ba sai ce to shi zai tambayi shugaban makaranta yasa aka kira shi ya ce shi jirgin nan kan lissafi ake mishe tashi ko yare ake mishe tashi ina fata an gane idan yanzu a najeriya ka ce in baka da mas da english ba za ka tuka jirgin sama ba ya ce ba larabin da ke tuka jirgin sama ba da dan china kuna ina fata kun gane ko turancin bai iya ba baya ji yanzu kalli kasan toki yadda suka ci gaba in ka je iya fada istanbul wallahi kana mutum turanci baya son amsa maka kuma ya iya saboda suna jin haushin yara a istanbul a toki za ka zo kana masa turanci ya ce maka baya ji ka ibin a germany sai ka zo kana wacin turanci dan germany yake kula ka kai yaran jamusanci ina fata an gane haka in ka je france in ka je belgium in ka je italy amma mu afirka sai karyan tsiya karyan tsiya kuma ga duk wanda ya zauna da turawa su ba su ɗauki turanci wani sun ɗauki turanci yaren su ne idan baka iya ba ai dama ba yaren ka ba haka suke cewa yanzu ai shi a wurin shi kai ma ka iya yaren da bai iya ba kun fahimci na abin da kyau idan kana turanci da bature shi abin da ke kokari ya gane sakon da zaka isar shi kuma baki ya gane inda ya kuskure a girama yan wahala kenan shi yasa kullum muke cikin wahala akwai ababen da in za a koya mana da yaranmu wallahi sai mun ci gaba kun fahimci wani abin da kyau amma a zo a yi ta maka bayani a yi awa ɗaya kafin ka gane abu inda da yarenka ne cikin minti biyu sai ka gane inda aka sa gaba shi yare kowane iri sunan shi yare kuma iya shi ilimi ne an gane ku amma ba a faddala wani yare akan wani yare a cewa in baka iya wannan yaren baka ci baya duk duniya babu wannan yaren gwanda ma larabci nan shi ne yaren qur'ani a wurin matsayinka na musulmi to shi yasa africans in ba sun gane shi yasa yanzu kaga wasu kasashe irin su nijar da suke wata faransa ta waye su suna kokarin ma cewa faransanci yanzu a nijar ba dole bane ba kun gane ko saboda sun gane shekaru 60 faransan tana cutansu don me za mu ci gaba da yin yaren yanzu misali ka kalli 'yan kwallon kafa irin su messi ba sa jin turanci zai zo a ba shi kyauta zai speech kuma da yaren shi zai yi in kai ne sai a ma dariya ba ya jin turanci ka kalli taron united nation kowa da yaren shi yake magana amma in kai ka je baki ka sha court ka daure wuyan ko za ka yi turanci shugaban kasan faransa ya da faransanci dan sarkin jordan ya yi larabci kuma ka san sarkin jordan na turanci kai za ka ɗauka queen ta ingilici don a ce ne karatu tun yana yaro an gane ko sarkin belgium ya da yaren su na belgium shugaban kasan germany ya da yaren su na zamusanci shugaban brazil ya tsitsi da turancin ma misali shugaban rasha zai ci uban kowa da yaren shi amma kai dan afirka baka da yare ban gane ko kun gane abun ba kowa da yaren shi yake magana a united nation kowaye ba za ka ce vladimir putin ya turanci ba ba za ka ce shugaban ne ya turanci ba ba za ka ce macron ya turanci ba ba za ka ce erdogan ya turanci ba ba za ka ce misali sarkin jordan ya zo maka turanci ba kowa zai da yaren shi kuma ana tafawa kowa ya sa abin fassara a kunne amma 'yan afirka ku ne 'yan wahala sai kun yi turanci dole su nijar su kamar su yi faransanci an dakile mu an bar mu haka shi yasa Nijar suka ce yanzu faransanci a Nijar ya zan mustahabbi Allah sa mu dace to shine yace annabi ya ce man tawadda'a na wudu'i hadha anan kuma yace haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda haka naga annabi ya alwala ni ma haka na koya muku kuma hatta a karatu na addini ka dauki tajwid na'am karatun tajwidi wanda ya iya tajwidi a aikace ya fi wanda zai je ya haddace shaɗibiya misali in dai bai zauna gaban malami an koya mishi ba kawai ya karanta ne misali a littafi za ka ba zai iya ba sai dai ya san a kama duka ya haddace to a mu dage wajen koyan abubuwa misali a aikace wannan shi ne zai samu ci gaba kala abu dawuda a hadithu usmana radiyallahu anhu asihahu kulluha imamu abu da ya ce hadisan sayyidina usman asihahu ingantattu kulluha dukkansu ta dullu ala masir ra'asi annahu marratan suna nuna cewa shafan kai sau ɗaya ake yin shi da za mu karanta a gaba akwai hadisan da suka zo shafan kai sau uku fa'innahu zakaru du'a talatan sun ambaci alwala ko ina a wanke sau uku wa ƙalu fiha a cikin hadisan sai aka ce wa masaha ra'sahu annabi ya shafi kansa ne walam yadhkuru adadan ba ambaci adadi ba kama zakaru fi ghairihi kamar da suka ambata a cikin waɗansu littattafan da ba wannan ba akwai lokaci ko minti nawa minti uku قال حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى أصحاب كتب الستة دي سبت حديثش قال أخبرنا عيسى عيسى ابن يونس كنا شما كتب الستة دي سبت حديثش قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عبيد الله ابن أبي زياد أبو داود دا الترمذي دا ابن ماجه سبت حديثش malamai suka ce laisa bil kauyi wato ba sika bane a wajen malaman hadisi an abdullahi bin ubay ibn umair abdullahi bin ubay ibn umair da muslim da ashabu kutubu sita da su fitta hadisin shi an abi alqama da afwan da muslim da al-arba'a sun fitta hadisin shi an abi alqamata daga abu alqama al-misri maula bani hashim shi wannan muslim da al'arba da sun fidda hadisin shi da bukhari cikin jizul kira'a anna usmana lalle sayyidina usmana da abi ma'in ya sa an kawo masa ruwa fatawadda ya alwala fa abraka bi yadihi al-yumna sai ya zuba ruwa a hannun shi na dama alal yusra akan na hagu sun magasalahuma sannan sai wanke hannayen shi duka biyu ilal ku'aini zuwa ku'i ku'i shine iyana ina fata an gane ya suna nan da hausa komanda nan wuya ko nan kuma gwiwa nan wuya hannu shine alku'u ilal ku'aini ya wanke hannun shi zuwa wuyan hannu kala sai ya ce sun madmada sannan kurkuren baki wastan shaka salatan wa zakarar wudu'a salasan قال ومسح برأسه النبي شافي كنسا ثم غسل رجليه sannan sai ya wanke kafan shi wa kala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naga annabi sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a yayi alwala mithla ma ra'aytumuni tawadda'tu irin yanda kuka ga nayi alwala thumma saqa nahwa hadithi zuhuri sannan sai ainihin kawo hadisin irin hadisin imamu zuhuri wa atam kuma ya fi shi cika bi mana duk abin da ya kamata a faɗa ya faɗa a cikin wannan hadisin ina ganin ya kamata mu tsaya sai wani sati insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa na'am yana roƙon a taya shi da addu'a wani masa alƙawari na alkhairi to Allah ya tabbatar ya ba shi ikon cikawa kenan ko to duk wanda aka masa alƙawari na alkhairi Allah ya ba da ikon cikawa waɗanda ba a musu alƙawarin ba kuma su ma Allah ya ba su yanzu wannan ƙasan ta zama alƙawari kawai alaji dan kowa a make ki ba abin da ya rage wa ɗan Najeriya sai addu'a waɗannan azzaluman shugabannin ba abin da ke tsakaninmu da su kawai sai addu'a don babu Allah babu manzan Allah a ransu babu mai kare su kuma sai azzalumi dan uwansu sun zalunci ƙasa sun zalunci musulunci sun yi amfani da sunan musulunci sun kafa gwamnati amma tsakaninsu da musulunci kamar nisan tsakanin ƙasa da sama ne saboda haka Allah ta'ala ya mana maganin azzaluman ƙasan nan ya kawo mana agaji ya kawo mana taimako Allah ta'ala wannan tsanani da muke ciki Allah ka tausaya mana ba don halinmu ba ya ubangiji muna tawassuli da sunayen ka mafiya kyau da siffofin ka mafiya kamala ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka ga halin da muke ciki na tsananin da kuncin rayuwa Allah ka yassare mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka tausaya mana Allah wannan talauci da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ka yaye mana shi Allah ka yaye mana shi marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da wadata ya ubangiji ka ainihin sanya albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin iliminmu da makarantunmu da kasuwanninmu da ma'aikatunmu ya ubangiji ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa allah ma'adina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر وعين ربنا يسر وعين ربنا يسر وعين ربنا يسر وعين ربنا يسر وعين ربنا يسر وعين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم